واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna sha ɗaya ga watan bakwai watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan ɗaya a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine kasa ɗinmu na ɗari da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na Duktur al'allama Abdulazim albadawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun tsaya a babu imamatin sabi babin da ke magana akan limancin yaro menene ya halatta menene bai halatta ba a mun yi bayani muka ɗauko hadisin amru ɗan salima muka kwankwatse shi gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu don haka dai magana mafi inganci idan yaro ya yi limanci wanda bai balaga ba wannan limancin ya inganta kuma waɗanda suka girme shi ko sun bi shi sallah sallar su ta yi amma mun yi tambihi kan cewa ba muna nufin cewa a gina masallaci ka ta fara masallaci sai a ɗauko ɗan shekara takwas ko shekara tara ko shekara bakwai a ce kai ne limami ba amma bisa ga larura idan har haka ta faru ɗan shekara takwas ko tara ko goma ya ja sallah kuma manya 'yan shekara 25 30 40 50 suka bi shi da shi da su sallar su ta yi gaba daya wannan shine kulasar magana an gane maganar da ke ku dogaran mu kuma wannan shine hadisin amru dan salima wanda imam al-bukhari ya fitar da shi jama'a ana ganewa dan haka za mu tahi iqtida'ul muftaradi bil mutanaffali wa aksuhu na gaba ne to mun gama da wannan iqtida'ul muqim bil musafir wa aksuhu ko iqtida'ul muqim bil musafir wa aksuhu wato ya halatta al muqim mazaunin gida yayi koyi ko ya bi bayan sallar al musafir matafi kai da kake zaune a gida matafiyi ya ja ka sallah idan ya idar ya sallame kai kuma ka tashi ka me ka cika ya halatta wa aksuhu to haka akasin haka an ce akasi shine bayis basa na abun in ka juya abun wato kenan wanda yake matafiyi ya bi mazaunin wa ina gida to dama a ka'idar sallar wato matafiyi malamai suka ce in har ya samu inda za a cika sallah wato zai bi sallah ne to so samu ya cika ta yabi wannan limancin kuma ya cika sallah shi amma in zai yi sallah shi kaɗai ko tare da ‘yan uwansa matafiya ko kuma mazaunan gida suka sa shi ya ja sallah to shi sai ya takaita sai ya yi ƙasaru raka'a guda biyu amma in shi zai bi matafiya to ba abin da mazaunin gida to ba a buƙatar ya rage sallah ya cika ta ta shine abin da yafi inganta yafi tabbata ina fata an gane Allah ya shirye da mu an ibn umar qala salla umar bi ahli makkah az-zuhra fa sallama fi rak'atayn thumma qala atimmu salatakum ya ahla makkah fa inna qaumun safar an gane maganar da kyau ko ya tabbata daga abdullahi dan umar allah ya haɗa mu da abdullahi dan umar a jannatul firdausi abdullahi dan umar ya ce salla umaru bi ahli makka az-zuhra salla umaru bi ahli makkata az-zuhra kenan umar dan khattabi yayi wa mutanen makka sallar azhar ina fata an fahimta fa sallama fi raka'ataini umar sai ya sallame daga raka'a nawa biyu sun maƙala da ya idar sai ya ce musu atimmu salatakum ya ahala makka ya ku mutanen makka ku cika sallar ku fa inna qaumun safar ko qaumun safrun lalle mu mutane ne matafiya ya yi amfani da masdarin kalmar safar shine matafiyi musafir shine matafiyi safar shine tafiyar kanta to malamai suka ce akan yi amfani da sunan masdari a matsayin wato ismi na wannan don ya zama wato wajen isar da sako mai karfi ina fata an gane da haka yace ku cika sallar ku ya ku mutanen makka mu matafiya ne mu akan tafiya muke akan hanya muke an gane sannan sai to kaga anan wanda suke mazauna gida sun buwa sun bi matafiyi ko to sai iqtida'ul musafiri bil muqimi a atamma ko sai kuma yadda almusafir matafiyi zai yi iqtida'i ma'ana zai bi sallah bil muqimi ga wanda yake mazaunan gida a tamma ya cika ta an Musa bin Salamata al-Hudali qala sa'altu ibn Abbas kayfa usalli idha kuntu bi Makkah idha lam usalli ma'a al-imam qala rak'atayn سنة أبي القاسم وعن أبي آه وعن أبي مجلد قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم فضحك وقال يصلي بصلاتهم نفت أنغاني daga Musa ɗan Salama al-Hudali Musa ɗan Salama al-Huzali ƙala ya ce, Sa'altubna Abbasin, na tambayi Abdullahi ɗan Abbas, kaifa usalli idza kuntu bi makkata, yaya zan yi sallah idan na kasance a garin makka, illam usalli ma'al imami, in ba da liman zan yi sallah ba, kaga kenan inda liman zai yi sallah ya san me zai yi, cikawa zai yi. domin muna magana akan matafiyi ya bi mazaunin gida ne ko ya zama ba yake jan sallar ba to tunda ya san cikawa zai yi to sai ce idan kuma ba da liman zai yi sallah ba shi zai yi sallah shi kadai ya zai yi sai ce raka'atai ne raka'a biyu zaka yi a matsayinka na matafiyi sunnatu abil qasim wannan sunnar annabi muhammadu kenan baban qasim na fata an fahimta so sai hadisi na gaba wanda yake ƙara fito da matsalar ƙarara ya ce wa an abi mijlasin an karɓo daga abi mijlas abi mijlas ya ce ƙultu libin umar na tambaya abdullahi ɗan umar almusafiru yudriku raka a min salatul qaumi mutum ne matafiyi ya riski raka'a biyu daga sallar mazauna gida ya'ani almuqimina yace abinda ake nufi da a salatul qaumi ce yana nufin mazauna gida a tujzihi raka'atani aw yusalli bi salatihim a matsayinka na matafiyi ka zo ka bi masu sallah a gida shin he ka samu raka'a biyu ka sallame daga wannan raka'a biyu ko kuma a'a za ka yi sallah irin tasu ma'ana ka yi raka'a nawa kenan hudu ko fadhika sai shi abdullahi dan umar yayi dariya wa qala sai yace masa yusalli bi salatihim a'a ya dai sallah irin tasu yadda suka cika shi ma ya cika duk da shi matafiyi ne amma tun da ya bi mazauna gida to ya cika kamar yadda suka ne to anan ne malamai suka ce kana da zaɓin ɗayan biyun a matsayinka na matafiyi sai ka zo ka samu ana sallah kuma sai ka riski raka'a guda nawa biyu to suka ce ka ga dama ka cika wala Allah kana ƙara neman lada kana ƙara neman abin nan babu laifi ina fata an fahimci magana ka ga dama kuma ka sallame daga raka'a biyu tun da dama biyu ka samu kuma dama biyu ce akan ka ta ƙasaru don ka ga dama sai ka sallame amma in ful ne ka zo ka samu an kabbarta ta farko to nan kan wasu malamai suka ce wajibinka ne cikawa za ka yi ba ka da zabi a nan kuma ba za ka ce bari ne raka'a biyu in zauna in jira liman ya gama sauran biyun sai ya dawo ya same ni a zaune musallame ba ban gane ko kun fahimce ni ba na eh a'a za ka jira dai eh maganan guda biyu ne eh idan misali mutum ya zo ya samu za a yi full raka'a hudu ya zo liman ya tada ikama ko ladan ya tada ikama to ya cika ta guda nawa in ya zo ya samu liman ya yi raka'a biyu saura nawa biyu to nan yana da zaɓi in ya ga dama idan liman ya sallame tun da dama biyu ta saurawa liman da mamu to ya tahi ya cika to guda biyunsa shi ma ya yi nawa hudu in kuma ya ga dama liman ya yi raka'a biyu ya zo ya samu raka'a biyu liman ba sallamewa zai ban ya karasa biyu to shi ma ya ga dama sai ya sallame tun da hida ma nawa ne a kan shi biyu ne wasu malamai suka ce ya halatta eh to wannan shine maganar da muke yi cewa mutum ba zai yi raka'a guda biyu ya zo ya samu liman ya fara sallah da aka yi raka'a biyu sai ya ce shi tun da matafiyi ne bari ya zauna ya jira liman ya karaso biyunsa a matsayinsa na mazaunin gida ya same shi a zaune su sallama tare to ba a haka kun gane magana da kyau ba a haka lalle tun da ya zo ya samu hudu cikakkiya ya cika ta inda aka samu cewa zai iya yin iya biyu shine in ya zo ya samu an yi biyu saura biyu to nan babu laifi idan ya sallame daga guda biyun ba tare da ya cika to sauran biyun ba ban gane bai shigo masallaci ba ya tsaya yana kallon su saboda ya cika marasan lada wai kun ji tambayar da mana haruna yake yi wai ya yi alwalar ya yi da an shiga sai kawai ya tsaya kawai ya yi haka yana jira su yi biyu in sun yi biyu sai ya zo shi ma ya kabarta biyu eh wannan ga saboda ga mana lati da za kuma lawa kara eh a ya zo dai ya zo na a yi hudun tare da shi gaba daya wannan shi ne maganar da tafi inganci na'am eh wajiba wani ya yi haka subhanallah to gaskiya maganar da ya kuskure ne abin da ya kuskure ne ba daidai ba ne gaskiya ne a bai da hujja bai da dalili na aikata haka kawai ɗayan biyun nan ne in ka samu hudu ka cika ta da liman in ka samu biyu kana da zaɓi ko ka tashi ka cika to sauran biyu ko ka sallame kai ma duk wanda kai malamai suka ce yayi banda wannan ba a so mutum ya jira ko kuma ya yi guda biyu ya zauna ya jira liman sai ya ƙara su biyun su sallame tare wannan ba daidai ba ne an gane ko اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه يد يهلت القادر على القيام wanda yake da iko da lafiyar tsayuwa ya bi aljalisi wanda ba shi da ikon tsayuwa sai dai ya zauna na fata an fahimta wa annahu yajlisu ma'ahu kuma shi wanda yake da lafiyar tsayuwar ko damar tsayuwar ba zai tsaya a tsaye limaminsa yana mai ba yana zaune ba sola shi ma sai dai ya mai ya zauna tare da liman limamin ku ne sai ya zama ya yi hatsari Allah ya sauwaƙe Allah ya yayi Allah ya kiyaye lalle zai iya zuwa ya ja sallah amma ba zai iya sallah a mai ba a tsaye ba to duk sai kowa ya zauna zauna ta zama ta zaune sallah ta zama ta zaune mala aminu an gane duk lafiyar ka kuwa wallahi dole ka zauna ba canji na fata an fahimci magana kuma ko sallar juma'a ne haka za a yi ta kawai sai dai a yi shelito jama'a limamin fa ya samu matsala a zaune yake don haka kowa ya zauna na waje da na abin nan haraba da ko'ina kowa ya zauna kawai a dinga ishara in ka ji ka yi kabbara ka san wace ce ta ruku'u ne to hika dan sun kuya an dauko sami Allahu liman hamidahu ta dago rabbana wa lakal hamd in ka ji kabbara ta gaba ka yi me ka tafi sujjada na fata an fahimci magana malamai suka ce sai idan ya zama misali jama'ar sun yi yawa cunkoso ya yi yawa ta yadda mutane za su ruɗe to sai a sami 'yan hizba sai su wakilta mutum ɗaɗɗaya a kowanne lungu shi wannan aikinsa ya yi sallar a tsaye dan na zaune su dinga koyi da shi su san ina suka kwana ina suka menene tashi eh na'ibi a na'ibi shi ma zaune zai sallah kowa a zaune zai sallah kawai kamar yadda muka ce sai in cunkoso jama'a ta yi yawa misali a ce kan titin nan kasan yana cika har can bakin mega da ina ne to sai a ga idan misali liman zai dinga yin sallar da alaman nuni wani zai rude ya gane ya kasa gane kabbara nan ta ruku'u ce ko ta sujjada ce sai aka ce to sai a sa yan hizba ya ce to ku tsaye da mutum daya a tsakiya ai duk dai wanda yake zaune zai hango shi ai ko wanda ko a can gaba wanda zai hango shi in liman yayi kabbara in ta ruku'u ce sai yayi ruku'u na asali yana tsaye dama to kuma sai ku dan rankwafa na alamar ruku'u in ya dago sai ku gane an dago sai ku dan dago in ya tafi sujuda sai sun kuyawar ku tafi tafiya ruku'u menene sun kuiwa da haka har a idan da sallah eh a ai shi yasa muka ce in dai liman zai iya sallah kawai shi dai tsayuwa ne ba zai iya ba amma yana cikin hayyacinsa kuma sallah za ta yi kun gane magana ba lalle bane dole sai na ibi ya zo wato abin da yake faruwa shine wasu abubuwan yana da kyau a dinga ɗabbaka su wadda in ba a ɗabbaka su ana fahimtar su ranar da suka rugun tsumo muku ya zama na dole dole to ya za ku yi akwai lokacin da kwandishan zai yi warantin cewa dole sai dai limamin ku ya muku sallah a zaune to in ba a iya ba wani abu ya same shi zai iya jin jiri ya ji kamar zai faɗi maza maza sai ya subhanallah sai ya koma ya zauna kuma zai iya ci gaba da sallah a haka kaga sai a ci gaba tunda a irin wannan yanayin zaka samu ba shi da karfin ma da zai juyo ya ce wane shigo ko ya jawo muku wani amma fa sallar za ta yi wa a zaune shikenan sai ai ta bi kun gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu dan haka yake cewa shi ma zai zauna an Aisha ta annaha qalat صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وفي رواية أجمعون daga nana aisha Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da ita a jannatul firdaus annaha qalat nana aisha tace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi baitihi wa huwa shakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yayi sallah fi baitihi a cikin gidan shi to me take nufi a cikin gidan shi shine a cikin masallacin shi masallacin gidan shi domin wundon na na aisha yana haɗe da wundon masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka idan ka ji matan annabi sun ce ya yi sallah a gidan shi suna nufin ya yi sallah a masallacin gidan shi na fata an gane yawwa wa huwa shakin to sai ya zama yana kokawa in aka ce shakin ga nan ya sa nan ba hudu ya ce a shaki almaridun ladi yashku eh yashku alaman ko wa marduhu ko yawwa wato abinda ake nufi da yashki wato yana koka wata rashin lafiya ko kuma wata damuwa da take dame shi ba zai iya sallah a tsaye ba fasalla jalisan to zama yana da ya zama yana koka wata damuwa sai ya zauna a saune ya sallah wasalla wara'ahu qaumun qiyama sai wasu mutane suka yi sallah a bayansa amma a tsaye a lokacin ba su san menene hukuncin idan liman a zaune yake sallah su ya za su yi ba da haka sai suka yi sallar su a tsaye annabi kuma yana sallah a zaune fa ashara ilaihim an jilisu annabi da ya fahimci suna sallah a tsaye sai ya musu ishara da cewa su zauna to ku lura da wannan gaba annabi yana kallon ina gabar ya aka yi ya gane wasu suna yin sallah a me a tsaye ka san ko ba za ka zargi annabi da waiwaye a me ba a sallah ba to wannan yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa cewa manzon Allah Allah ya masa idanu guda biyu ne yana da su a gaba yana da su a menene a baya sai dai na bayan baka ganin su kamar yadda gululun idanun gaba suke ba za ka gan su ba amma duk abin da ake yi a bayansa manzon Allah yana gani sallallahu alaihi wasallam ina ya Muhammadu babu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su wannan yana daga cikin hujjojin da malamai suka kafa cewa lalle tabbataccen abu ne annabi yana gani ta bayansa kwarai da gaske kuma wannan baki yake nuna annabi ya san gaibu ba sanin gaibun annabi daban wannan magana cewa yana gani ta baya kuma menene daban da haka sai musu ishara yasa akwai ruwaya da ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ina tafiya ku dinga tafiya a gabana kar ku dinga tsayawa a bayana domin ina ganin abin da yake bayana an gane maganar da ku annabi ya ce ni ina ganin duk abin da yake bayana ba abin da ya ɓuya manzon Allah a bayan shi yadda kake kallon gaba in dai kana kallon komai tarwal to haka annabi yake kallon baya tarwal sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata an gane to sai musu ishara cewa su zauna falamman sarafa lokacin da ya idar da sallah kala sai ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ku sani an sanya liman ne dan ai menene koyi da shi fa idza raka'a dan haka idan limami yayi ruku'u farka'u kuma ku yi ruku'u to shi yasa malamai suka ce idza din nan idan ta taso fi'ili a gaba to tana nufin mustaqbal ne idza in ta taso fi'ili a gaba to tana nufin mustaqbal ne me ake nufi da mustaqbal shine sai kun yi kaza sannan a yi kaza kamar yadda idza qumtum ila salati sai ce me fagsilu wujuhakum idan kun tahi za ku yi sallah ku wanke fusakunku idan ka ɗauke ta a fassarar ka kai to kana nufin sai an yi sallah sannan a wanke menene to ba haka magana take nufi ba fassara shine idza arattumul qiyama ila salati in kuka nufaci kuka yunkura kuna shirin tahi ku yi menene sallah to ku fara wanke fusakunku ina ma'ana haka shine ku yi alwala ina fata an fahimci magana to nan ma idza raka'a farka'u idan liman ya yi ruku'u ku yi ruku'u ma'ana ba wai sai ku kun yi sannan shi liman ya yi a'a sai shi ya yi ya gama sannan sai ku kuma ku biyo baya ban gane ko kun fahimta ba yawwa sai shi ya yi sannan sai ku biyo baya wa idza rafa'a idan liman ya dago farfa'u kuma sai ku me sai ku dago wa idza salla jalisan idan limamin ku yana sallah a zaune fa sallu julusan to kuma ku yi sallar ku a zaune a wata ruwaya yace ajma'una gaba ɗayan ku ba a ware limamu da dan kwamiti da kowa ya zauna na fata an gane kowa ya zauna komai lafiyarka ka dinga ishara kamar yadda limamin kake ishara kuma wannan sai yake nuna fawa da ƙarfin limami a gurin mamun shi ko gwamna ne ke bin shi ko shugaban ƙasa ne dole sai ya zauna kamar yadda limamin sai yake zaune kuma dole sai idan liman ya yi ruku'u sannan shi ma ya ruku'u daga ka riga liman to sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shedan ya dafi makwarkwadarka yanzu shi yake controlling naka shedan ne ke gudanar da kai yanzu ka rabu da Allah ka rungumi shaidan daga lokacin da kake rigayen liman na faɗa muku cewa akwai ƙanin liman akwai wan liman akwai sa'an liman ko shi wan liman shi yake riga liman komai kaga shi wannan yayan liman ne ya fi karfin liman ya girmi liman ma akwai sa'an liman shi kuma sa'an liman tare suke komai da liman daga liman ya ɗaga hannu sai su tafi tare yana ɗagowa za su taho tare ba ka da yadda za ka yi ka bambanta waye riga wani tsakaninsu tare suke komai to dukkansu waɗannan akan kuskure suke ƙanin liman shine wanda sai liman ya yi abu sannan yake yi sai ya yi sannan yi sai ya yi sannan yi to wannan shi ake bukata daga lokacin da a sallah ka yarda limaminka kuna tafiya tare da shi ko kuma ma kana riga shi to magana mafi inganci shine sallaka ta watse wallahi sallaka ta watse baka da sallah kuma wannan kuskura da wannan gangancin mutanenmu suna aikata shi da yawa wallahi za ka ga wani har gaggawar sunkuyawa yake yi a wasu lokuta ma idan limamin ya ɗanyi wani ɗan motsi sai ya ɗauka ruku'u ne kafin ya gane cewa ba ruku'u ba ne shi har ya isa ana samun haka ko ba a samu ɗan motsi limamin ya kai shi ya ɗauka ruku'u kai har ya tafi sai da ya isa ya dama guya sai ya gafa liman ba fasin koyi a hema gyara tsayuwa ya yi saboda gaggawar mu yana da kyau mu dinga kula duk saurinka ina za ka je illa iyakan an sallame ka ka koma bakin titi ka zauna kan kujera ka ita gulma da hira da taɗi iya abin da za ka yi kenan har gara wanda in ya idar zai koma ko rumfar kasuwarsa ko zai buga a caɓa shi ko ya je ya ɗauki mashin ɗin shi ya tafi shago ko wani a makamancin haka har gara hi wala Allah akwai abin da ya tunzuro shi har yake wannan amma wallahi akwai waɗanda in an idar da sallah ba su da abin da za su yi bayan idar da sallah to amma a haka yake sauri Allah ya yi wani anasin ƙala saƙaƙan nabi sallallahu alaihi wasallama an farasin fajuhisha shiƙuhul aiman فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جئل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون daga sahabi Anas dan Malik Allah ya haɗa mu da Anas dan Malik a jannatul firdausi a yace sakatan nabi sallallahu alaihi wasallama an farasi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗo daga kan doki jama'a wannan shi yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar mu an gane magana da kyau ko innama ana basharun mithlukum yuha ilayya qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ka ce musu ni mutum ne dan uwanku bambanci na da ko ana min wahayi ni annabi ne ko ba annabawa ba me wannan magana take nufi shine duk abin da ke iya zakewa dan adam ko na damuwa ko na ciwo to ni ma yana iya samu na fata an fahimci magana wannan ta sa annabi yakan yi dariya annabi yakan yi kuka annabi yakan yi farin ciki annabi yakan shiga damuwa da bakin ciki na fata an fahimci magana annabi yakan yi zazzabi ya sa wani sahabi da ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zazzabi ya rufe shi ya yi ram da jikin shi sai ce ya rasulallahi a anta tu'aku kama yu'aku ahaduna yanzu kai ma ashe kakan yi zazzabi da ciwo kamar yadda ɗaya mu yake yi yace na'am yace ai ni kan ma in na tahi zazzabi ninka min na mutum biyu ake yi haka in zafin jikinka in zazzabi ya kama ka temperature ka ya kai 50 to shi annabi 100 ake saka mar zafin zazzabin mutum biyu ake ninka manzan Allah inni u'aku kama yi wa'akun rajulani minku nakan yi zazzabi nakan yi mashashara ko jinya ko rashin lafiya kamar yadda mutum biyu daga cikinku suke yi to don haka karka ji an ce annabi ya faɗo daga kan doki ko daga kan taguwarsa ka ce yanzu kaga irin waɗannan hadisan su ne abdul-jabbar da ke kangararren bawa ne bai san menene allah wallahi da ke bai san menene shari'a ba bai san musulunci ba sai ya ce to yanzu wannan ruwayar gashi ko ruwayar anas ne dama ya tsana anas ruwayar anas ne dama ya tsana anas yauwa sai ce to yanzu ga anasu ya rawaito cewa annabi ya faɗo daga kan doki wannan ba cin mutuncin manzan Allah ba ne sai ta rugawa anas ashar saboda bai da hankali ai idan ka dawo cewa annabi mutum ne kamar yadda sauran mutane suke to dan ka ji wannan sai ka ce eh gaskiya ne tunda dama dan adam ne kamar mu haka tana iya faruwa da shi na fata ana fahimtar magana wannan bata tada shi daga manzan Allah ba bata ta da hi daga rasulullahi ba bata ta da hi daga fiyayyen halitta ba bata ta da hi daga zababban Allah ba ban gane ko kun fahimta ba yana nan a matsayinsa amma abin da wani zai iya samun sa na damuwa shi ma yana iya samun shi haka Allah ya tsara in Allah ya tsara Allah zai iya mai da annabi wato na daban a duk abin da yake samun dan adam ba zai same shi ba yau ka manta da cewa annabi talaka ne ba shi da ko kwandala ko ba haka bane ba shi da ko kwandala ba shi da naira har Allah ya taba martayi cewa in kana so mu mai da wannan dutsen da Uhud zinare ka ɗiba ka sa sahabbai kowa ya ɗiba ya taskace to za mu mai da shi to yanzu rashin kuɗi siffa ce ta dukkan mu nan ko ba siffa ba ce tamu to me yasa annabi Allah bai iya bar shi haka dan ya nuna maka cewa daidai yake da mu ta fuskar rayuwa da mu'amala amma kuma ta fuskar daraja da kima da martaba to babu wanda ya sai hada kansa da manzon Allah wannan kawai shine ina ganin ko kai da skin daribi ne ya dace a ce ka fahimci wannan muna magana da wanda daga cikin manya yana faɗa min irin yadda yake fama da mutane sai kamun wata magana wanda similar to wannan magana ya ce yanzu malam mutane ba sa kallon irin hidindimu da muke yi da fama da muke da mutane ya ce amma fa ka sani shi wanan nan fa shi fa yadda kake jin yunwa ka ci abinci shi ma fa yana iya jin yunwa kuma ya nemi abinci ya ci yadda za ka gaji ka nemi gurin kwanciya ka kwanta ka yi bacci ya ce fa shi ma yana iya neman guri ya gaji ya kwanta ya menene ya yi bacci ya ce to amma mutane sun ɗauka kawai 24 jakin 24 hours jakin ma'ana kullum aka buƙace mu sai an same mu duk kuma damuwar da aka zo da ita sai mun warware ta ita abin ba haka yake ba wallahi yana magana sanda ya bani tausayi kuma in ka lura haka mutane suka ɗauka yanzu idan aka ce gawa na gwamna ne ko gawa ne shugaban ƙasa ko gawa na ɗan majalisa ne duk damuwar gari wa ake kaiwa su ake kaiwa duk damuwar ƙasa wa ake kaiwa su ake kaiwa yanzu idan ya ce ya zauna kowa ya zo da damuwarsa ba yana cikin warware damuwar za ku ga ya bingire a nan ya mutu ba saboda ba hutu haka ne ko ba haka ba amma in mun fahimci yadda mu muke da bukatu haka shi ma yake da bukata to mu da kanmu za mu ce ranka ya daɗe a shiga a ɗan huta sai bayan awa biyar ma sake dawowa jama'a haka ne ko ba haka ba to manzan Allah manzan Allah ne darajarsa da kimarsa ta wuce tunanin ɗan adam amma mu sani cewa ɗan adam ne mutum ne irinmu duk abin da yake iya zake wa ɗan adam wanda Allah ya tsara yana zake masa to yana zake masa don haka zai yi kuka zai yi dariya abin bakin ciki na dama annabi ransa ya ɓaci wani lokaci idan aka fasa ta shi idansa su kaɗu su yi jawur annabi yakan yi faɗa yakan yi nasiha yakan yi bambami kamar yadda in aka ɓata ma ne kai ma za ka yi bambami duk annabi yana wannan wannan yana nuna ɗan adamtaka irin ta manzan Allah amma wannan ko bai tadahi daga rasulullahi ba bai tadahi daga mustafa ba bai tadahi daga zaɓaɓɓen Allah ba bai tadahi daga shugaban halittar duniya gaba ɗaya ba domin in ka ce waɗannan abubuwan ba za su same shi ba to za ka ɗauke shi ne ka kai shi matsawar wane ne ubangiji subhanahu wata'ala haka kai wannan matakin ne domin Allah ne kaɗai ire-iren waɗannan abubuwan ba sa zake mishi duk abin da yake zake wa ɗan adam baya zake wa Allah subhanahu wata'ala kuma ko da Allah ya faɗi wata siffa da take ɗan adam ya siffantu da ita to ba irin tawa ba ta ɗan adam ɗin ba ina fata ana fahimtar magana so saboda haka annabi yakan yakan yakan ga abin da yake so ya ce yana so yakan ga abin da bai so ya ce baya so yakan ji wani yanayi cikin abin nan walwala wata nan yakan ji kunci ya ji damuwa har ma ruwaya ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan wani abu ya rikice mar ya rasa ya zai yi sai ya ce arihina bi salati ya bilal bilal tayar mana da sallah mu shiga da'irar ubangiji ko ma samu kwanciyar hankali na fata an fahimci magana kaga kenan ashe annabi kan tsinci kansa irin wannan yanayi yo ai ya ishe ka ka gane haka annabi amma sihiri ya kama shi ko ba haka bane wannan ya ishe ka ka gane dan adam ne kamata kamar ka amma darajarsa daban ba za ma a kwatanta ba ma barantana ma a fara kwatantawa ba misali ma ammar sihiri annabi bai san gaibu ba annabi ya je gurin yaƙi jama'a aka turo wasu suka harbo kibiya suka harbe shi har ruba'iyyarsa ta ɓalle haƙorinsa ya ɓalle jini na zuba a jikin rigar manzan Allah jama'a kuna fahimtar magana da ke ko to irin waɗannan bayanan ne in kace yana samun annabi sai a ce ka ji su nan makiya manzan Allah za ka amsa bayani a gobe kiyama za mu yi shari'a da kai wallahi wallahi tallahi duk wanda ya ce masa ba ma san manzan Allah sai mun shari'a da shi sai mun shari'a da shi gaban Allah kuna fahimtar maganar da ke ku Allah ya shirye da mu to shine to shine yake cewa ya faɗo daga kan dokin shi fajuhisha wato sai ji ciwo a nan gahi nan ya ce fajuhisha aljashu huwa an yusiba an yusibahu kal qadashi ko fa yasluku minhu jilduhu wato mutum ya fado kan abu sai ya zama fatarsa ta kuje ko jikinsa ya kuje ta yadda ko ya kumbura ko kuma gurin yana raɗaɗi ta yadda ba zai iya zama ko miƙewa ko lankwasa wannan gurin ba shine fajuhisha wato ya ji ciwo ne a takaice fassara da zaka iya ganewa shiqquhul ayman bangaren sa na dama ya samu wannan matsala fadakalna alaihi na'uduhu sahabi ana tsammali yace sai muka higa gurin manzon Allah dan mu gaishe shi cewa ku zo kun labari ya zo mana annabi ya haukan taguwar shi ta ta yi tutsu da hi ya fado har ya ji ciwo mu je mu gaishe shi wannan yanzu idan ka faɗa sai wani ya ce ka ji su yanzu annabin ne zaka ce taguwarsa ta yi tutsu da hi ya fado ka ji gauraka wanda bai san addini ba fa hadarati salatu sai sallah ta halarto fa salla bina qa'idan eh sai mana sallah a menene a zaune fa sallaina wara'ahu qu'udan mu ma sai muka yi sallah a bayansa a zaune ina fata an fahimta falamma qada salata qala da aka idar da sallah sai annabi ya ce mana inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi sani dai an sanya liman ne don a yi koyi da shi na fata an fahimta fa'iza kabbara fa kabbiru idan annabi ya kabbara ko liman ya kabbara kuma ku yi menene ku yi kabbara wa idza sajada fasjudu idan ya sujjada ku yi sujjada wa idza rafa'a farfa'u idan ya ainihin wato dago daga ruku'u ku dago daga ruku'u na fata an gane وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا لمن كيدغو يتي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد to kuma ku faɗa wa idza salla qa'idan idan limamin ku kuma yana sallah a zaune fa sallu qu'udan ajma'una duk gaba ɗayan ku ku taru ku yi sallah a menene a zaune an gane magana da kyau ku to wannan kaga sai nuna mana wato ana koyi ne kadai da liman shi yasa limamin ka shine shugabanka karka yadda ka rigaye shi komai to kuma wan- yadda aka yi mana ishara zuwa ga mu koyi mu koyi da liman din nan to haka kuma aka yi mana ishara zuwa ga duk abin da za mu yi a addini mu tambayi wanda suka sani fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wadh zubur al ma'mum al wahid yaqumu an yamin al imam bi hadha'ihi sawa'a babun da zai magana akan al ma'mum al wahid mamu guda ɗaya in za ku yi sallah ku biyu da kai liman da shi mamu ya komo an yaminil imami to shi mamun zai tsaya a daman waye a daman liman ka san har yanzu wasu ba san yadda ake wannan tsayuwar ba fa sai ga mutum ya zo zai bi ka sallah sai ya zo bangaren ka na hagu sai ya tsaya sai ka jawo shi ka fusgo shi ta baya ka dawo da shi to za ku ji akwai sahabi a da ya yi wa annabi haka annabi ya zo yana sallah sai zai tsaya ta ainihin wato gefensa na hagu annabi sai ya sa hannu sai ya dafa kanshi sai ya juyo shi ta baya sai ya tsaye da shi a daman shi bi hazaihi sawa'an zai zo ya tsaya je a jikin kafadarsa su daidaitu ba wai shi ya tsaya a gaba shi ya tsaya baya ba sai dai idan mamu din mace ne to nan sai ta tsaya a ida a baya ko kuma in mata ne idan kuma su uku ne ko su biyu ne kai sori namiji ɗaya mace ɗaya to sai a jeru jeruwa guda uku kai namiji kana tare da wa da liman ita kuma matar tana ina tana bayan ku na fata an gane to wannan shi ne عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه kaji har magana ta zo Abdullahi dan Abbas a yace bittu na kwana fi baiti khalati maimuna a ɗakin yafen dona maimuna ina fata an fahimci magana fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha annabi sai ya sallar isha thumma jaa fasalla arba'a raka'ati sannan sai ya zo ya sallar raka'a guda hudu bayan an idar da sallar isha thumma nama sai annabi ya kwanta ya bacci haka annabi yake daga ya idar da sallah ya yi rakawo'insa na nafilfili sai ya kwanta sun makama can dare da annabi ya ji bacci ya dan kama shi kaɗan sai ya tashi faji itu ma'ana ya tashi zai yi sallah faji itu dan abbas ya ce sai na zo faƙuntu an ya sarihi sai na zo na tsaya a hagun annabi muhammadu haja alani an yaminihi annabi sai kamo ni sai ya dawo da ni ina ɗin shi daman shi an gane magana da kyau ko saboda haka in ka zo za ka bi liman sallah daga kai sai liman to sai ka tsaya a daman shi wannan shine sunnar manzon Allah al-isnan fa sa'ida yaquma saffan khalf al-imam amma daga mutum biyu ku duba dan Allah jama'a yadda addinin nan yake da hujjoji duk abin da zaka yi a ibada nan an koya ma in ka zani ga yadda ake in ka zani ga yadda ake kuma ka duba tun da aka fara maganar nan iya maganar malamin nan shine ya kulla maka babi in ya kulla ma babu hiba da ta cewa sai dai ya ce gashi anas ya ce gashi abdullahi dan umar ya ce gashi wani ya ce manzon Allah ya aikata kaza ko ya ce ayi kaza shikenan duk wata magana bayan wannan to na rantse muku da Allah bala'i za ta haifa wa mutum al-ilmu qala Allah qala rasuluhu kawai قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف صفاحة بين الرسول وبين رأي فقيه كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين haka malamai suka ce duk karatu a ce ma Allah ya ce annabi ya ce duk karatu a ce ma Allah ya ce annabi ya ce amma mutane su zo a ta zuba musu surutu malam har a sauka ba a san ina aka dira ba an sauke amma ba a san ina aka dira ba kan kaya aka dira kan kwalba oho to ba addinin manzan Allah bane ba na manzan Allah to a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce har aka yi bango to mu in dai a haddafana ne ko kala Anas ko kala Jabir ko kala kaza to mu wannan inda addinin mu yake kenan yanzu kana gani ga nan do hayaniya ta hana su yin addinin saboda sun riga da sun sako kansu bala'o'i a ciki ai duk lokacin da ka ajiye manzan Allah ka ɗauko wasu karci kace su za su za ka bi wallahi tallahi sai ka gamu da rudani a cikin addininka da rayuwarka gaba daya yasa yace da ukulla qaulin inda qauli muhammadin sai ce fa ma aminun fi dinihi ka mugamin yace ku watsar da kowace magana in manzo Allah ya magana yace wallahi wanda ya samu aminci a addininsa bai ba zai taba kama da rudadde a cikin addininsa ba ko ba haka bane kai da kake da qur'ani da hadisi kai kake kan cikin nutsuwa wanda duk ya watsar da qur'ani da hadisi shi yake cikin rudani wallahi an gane magana da ke ko saboda haka mazhabar wana kaza mazhabar wana Allah ya saka da alheri amma mu duk a gama mazhabar nan to mu ta mazhabar annabi Muhammadu muke lalube ina take ina kuka kuka baro mana manzon Allah ko shi ba da mazhaba ne ba abinda annabi ya tafi akai eh ba me ma'anar mazhaba shine abin da wane ya tafi akai ko to shi annabi ba abin da ya tafi akai eh ha to shikenan aka mana na manzan Allah mu kawai shi ne ma ya tafi akwai wani ma yake da abin da ya tafi akai kaga amma a zo a ta wasu laukaniyat ta kawo maganganu ka rasa ina aka dosa ka rasa ina aka kwana ina aka tashi shi yasa wani lokaci mazhabar zahiriya take burge ni su mazhabar zahiriya kawai me zahirin aya ce me zahirin hadisi yace su kawai in dai aya ta ce kaza to duk in zaka mutu ka sauke su akan wannan wallahi ba su sauka ba in hadisi yace kaza wallahi in suka kafe akan wannan ce kawai ka kawo mana wani hadisin da ya hana amma in baka da hadisi iya wannan nan mu ya ishe mu to yasa aka gagara sanda fa aka dawo al-imamu ali ibnu hazmin az-zahiri ba a san lokacin da aka saka shi cikin manya-manyan a'imma ba ko malamai suka ce wallahi shi a makarama ya taso yi karatu don sun ce sanda yake kara kusan arba'in da wani abu bai ma fara karatun addini ba daga baya zo ya fara amma wallahi kuma ka san menene yan mazhaban nan ne suka dinga bol da shi ya zo ne ya yi sallah bayan la'asar sai aka ce masa ba a yi wata rana kuma ya shigo masallaci bayan la'asar sai nemi guri ya zauna sai wani ya ce masa tashi ya ce ya ce annabi ya ce in ka shigo masallaci ya an yi nafila raka a biyu sannan ya ce amma ranar na zo nan bayan la'asar na yi sallah wani ya ce don me yasa zan yi ai ba a san fila bayan la'asar yau kuma na zo tun da an hana ni shekaran jiya na zo yanzu na zauna kai kuma ka ce annabi ya ce kar a zauna a masallaci sai an yi ce ni shi da ya faɗa ma haka gaskiya ya faɗa ma ni ma da na faɗa ma haka gaskiya na faɗa ma ya ce to me matsala ya ce kawai ka je kai karatu ya ce na je ne karatu ka ce na je ne karatu ya ce e ya ce shi kenan wallah kawai sai ya zuciya sai ba zama neman karatu wallahi san da ya dawo ɗaya daga cikin manya-manyan mazahibul hamsa ana lissafi da su shi ne mazhaba zahiriya kuma wannan dalilin ya ce to tun da kuka ce annabi ne ya ce kar a yi sallah bayan la'asar annabi ne kuma ya ce in an shigo masallaci kar a zauna sai an yi nafila to ni kuma duk abin da Allah ya ce da annabi ya ce to anan zan tsaya ba wani wanda zai kamo wata magana banza wallahi ya ce don haka ina nan waya kifo inda amrihi wa nahayi don haka ya zo ya gina mazhabarsa akan hadisan manzon Allah zalla daga ka ce ka zahi ce haza huwa zahirul hadis wannan shine zahirin abin da hadisi ya nuna kana da sabanin haka a wani hadisi kawo ba ka da hi'ito ka bi wannan kawai daga ka ce kaza yace hadha huwa zahirul aya wannan shine abin da aya ta ce ayi na fata ku fahimci magana to shine a ai malam kana shiga duniyar malamai ka more wallahi tallahi Allah eh eh eh yawwa ya fi fito da komai kiliya kawai ya zai magana magana ta kare ka gani ko wallahi mala ai ina jin daɗin mazhabatu zahiriya din nan yan naga hadisi naga aya ko da ma me muka zo bi jama'a ba aya da hadisi muka zo bi ba to kawai mu ta mu ta tafiya akan su wallahi duk ya je ka je gaban Allah dai kace aya ne aiki da ita Allah zai daga ma kafa haka ne ko ba haka ba ko kace hadisi ne aiki da shi wallahi za a daga ma kafa amma in kai magana in kai aiki da magana wasu karci ka je ka ce ai wane ne yace Allah ya ce to ni ko ba haka nace ba to kaga an samu matsala jama'a amma in ka bi ta Allah ko ta annabi duk inda za a shiga a fita za ka tsira da izinin Allah ya rage a ce to shi kenan lalle abin da kai daidai ne haka aya ta ce to amma baka fahimci abin ba yace okay to ban fahimta ba yace to amma tunda baka fahimta ba ne to amma uzuri wuce aljanna ba shi kenan ba kai Allah ka taimake mu ka samu gama da duniya lafiya bari mu karanta wannan magana sai mu tsaya insha Allah a ithnani fasa'ida yaqumani saffan خلف الإمام عن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء منني جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه an gane ku bari mu kara da wannan fa'iza kanal ma'amumu imra'atan fa innaha taqumu khalfal imami عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته قال فاقامني عن يمينه واقام المراه خلفنا ومراه خلفنا نفت فهمت اثنان فصائدا مالن yace mutum biyu zuwa sama ya kuma ni soffan za su tsaya su yi sahu a bayan liman halfal imami sai kawo hadisin jabir dan abdullahi jabir dan abdullahi ya ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalli annabi ya tahi dan yayi sallah fa ji'itu sai gani nazo fa quntu an yasarihi sai na tsaya a hagun wane ne a hagun manzon Allah fa akada bi yadi annabi sai ya kama hannuna ba na abin nan ji shi fa adarani an fa adarani sai ya juyo da ni hatta aqama ni an yamini har san da ya tsaye da ni a hannunsa na ina na dama gefensa na dama ثم جاء خباب بن صخر sai khababu dan sakar ya zo shi ma faƙama an ya sarihi sai sake tsayawa a hagun annabi kaga sun sa annabi a tsakiya kenan shi wannan ya zo ya tsaya a hagu annabi ya juyo da ya dawo da shi dama shi ma wannan da ya zo sai tsaya ƙara tsayawa a hagu ina fata an fahimta to me ya faru ni kuma da ya zo ya tsaya a hagu fa akada bi aidina jami'an sai annabi ya kama hannayen mu gaba ɗaya fadda fa'ana sai tunkuɗa mu baya hatta a kama na khalfa wasan da ya daidaita mu a bayan shi tunda wanda ya tsaya a dama wanda ya tsaya a hagu sai rike hannun wannan ya rike hannun wannan sai danna su baya kawai sai ya daidaita su sai suka gyara zama shi kenan aka ci gaba da sallah an gane magana da kyau ku to haka ake yi duk wanda ya zo ya karka bari sai an idan sannan ka ce masa ba haka ake ba a aiki ake yi musulunci aiki yake so a take kuna ji aya aka saukar manzan Allah cewa an daina kallon baitul maqdis an koma ana kallon ka'aba wani daga cikin sahabbai ya zo wucewa sai ga wasu suna sallah suna kallon baitul maqdis shi ma da ke ya fahimci cewa sakon musulunci ba a jinkiri jama'a sai ya leko ta windo ya ce ba ku sani ba jiya da daddare an sauke manzan Allah aya an hana hiya dinga ne kallon abin nan baitul maqdis an ce dinga kallon ina ka'aba liman da ya ji wannan maganar bai tsaya cewa to wannan kan dai ta wuce bari mu idar da ita daga baya a juya kawai sai liman ya juya ya kalli inda ka'aba take ma mu ba su ce dan me yasa liman za ka yi mana haka ba ka bari mana sai an idar da wannan a juya su ma suka juya kawai suka bi liman aka kalli ka'abar aka karasa sallar aka idar da ita jama'a duk abin da ya zo daga gurin annabi muhammadu ana cikin ibada ko ba a ciki ka ji magana kar ka tsaya wata inda inda ka sani ko saura sakon goma ka mutu ko ba haka bane jama'a zai iya yiwuwa ko ba zai yiwu ba zai iya yiwuwa don haka karka tsaya inda inda ya aiki da maganar in ya so in ajalin zai zo ya same ka ya same ka kaya aiki da maganar amma wannan tsayawa inda inda to bari to wannan sharrin shedan ne shi yasa za ka ga mai aikin sabo idan an gaya ba ba kyau sai ta to yanzu dai babu yadda aka iya a ƙarya kake billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya kake akwai yadda aka iya dan haka bari mu bari daga baya a san yadda za a yi ƙarya ne akwai yadda ka iya shaidan ne kawai ke so ya halaka ka sannan sai ce fa'iza kanal ma'amumu imra'atan idan wannan mamu ta zama mace ne fa inna ha ta ƙomu khalfal imami ita kuma za ta tsaya a bayan waye a bayan liman sai ce daga anas dan malik cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallabihi wa bi ummihi annabi ya yi wa wato anas sallah da shi da mahaifiyarsa au khalatihi ko kuma ya tandansa kala ya ce fa a kama ni an yaminihi sai ya ce ni in tsaya a daman shi wa a kamal mar'ata khalfana ita kuma matar sai ya ce ta tsaya a bayanmu na fata kun fahimci magana shi ya tsaya a gefen manzon Allah matar kuma ta tsaya a bayansu ita mahaifiyar Anas za mu tagi wujubi taswiyati suhufi wajabtin daidaita sahu kan wannan babi za mu tashi ga hadisai nan kusan guda hudu zuwa biyar ya kawo saboda wallahi mutane suna da matsala dangane da daidaita sahu wani ma kana matso da makafar ka yana janyewa ko me dalilin sa Allahu a'lam ba za ka ji takaici da bakin ciki ba sai ka je Saudiya mala duk yadda kake ganin su kamar abin nan din nan wallahi mu gode wa Allah mu yan Najeriya fa na rantse da Allah daga cikin kasashen da suke bin addinin musulunci sau da kafa ina mai tabbatar muku babu kamar najeriya a duk duniya wallahi duk duniya wallahi tallahi babu kamar najeriya a yadda muke lalatan to kuma babu kamar mu na fata an bai to ka gani ko ka ga ɗaya daga cikin lalatan ka gani ko a hakan wallahi babu kamar mu a addini jama'a yi mu beraye ne da gafiyoyi suka kashe mu amma ina mai tabbatar muku ana addini a Najeriya wallahi Allah sai ka je can za ka ga malam mutum kamar mutum amma wallahi yana dab da ya zama mutum mutumi ka matso da kafar ka ya janye ka matso da kafar ka ya janye ka jamar hadisi ya ci kaza kaza kaza kaza ya kama wasu ta'awilat in ka za ka biye musu kun dinga dambe kenan a cikin ka'aba na rantse ma da Allah saboda za su yi maganganun da ke sun bata mare ga su kamar masu addini wallahi babu kai din da kake daina kankan wallahi ka fi riko da sunna a kansu ka fi rike sunnar a kansu ƴaƴansu ba tarbiyya kaga yaro malam a jikin ka'aba na rantse da Allah za a shiga sallah har a fito ba zai yi alwalai zai bi sallah ba ana sallah suna gefe suna shan taba eh su ja shago kuma mutum ya zauna a kikita sallah ni innan da idona na ga yaransu wallahi malam mu mun tafi sallah su kuma sun kunna taba suna sha muka je muka yi sallah muka da muka same su a zaune suna ta zokar taba su na kira biyu daga cikinsu muka zauna da su wallahi ina musu nasiha da larabci amma wallahi dariya suke suna ta da dariya sai kai ne addini ya dama mu abin ga su ba su da matsala mala gashi luwai-luwai fata fes ga abinci mai daɗi ga yanayi mai daɗi amma ina babu addini yasa wallahi kar mu raina kanmu ai tunda Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum din inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum to ka rike takawan nan wallahi ita ce tsiranka duk abin da wane ya fika in dai bai fika takawa ba aikin banza ne wallahi saboda haka duk da matsalolinmu na ƙasar nan addininmu to wani kuma zai tambaya ce to amma malam me yasa muna da addini ɗoɗar amma muna da matsaloli gaskiya ne dama duk inda addini yake to jarabawa tana gurin Allah ya dinga jarrabar ku kenan dan ya ga da gaske kuke yi ko kuma ƙarya kuke yi to wannan jarabawan da muke ciki ta beraye da gafiyoyi ina fata an fahimta cikatan samun rahama ne jama'a baka ji abubuwan da su kala rawi su waye suka faɗa ba to akai in dai musulmin kirki ne in ka mutu a Najeriya ba wani hisabi maganar gaskiya ne wallahi in dai musulmin kirki ne kai ka mutu a Najeriya Allah babu wani tuhuma da za a yi ma eh jikan malam kuma yace inda za a raba har awakin gidanmu gidajenmu sai an bamu yace da nawa da na akuya ta Allah ya isa ban ya gaiwa gane magana da ke ku Allah ya sa mu dace yan uwa za mu dakata a nan kuma ina ba ku haƙuri cewa wannan shine karatunmu na ƙarshen wannan shekara insha Allah eh a yi haƙuri saboda ina da tafiya ina da tafiya in Allah yarda kuma gaskiya za mu dawo lokacin an fara shirye-shiryen Ramadan an gane maganar da kyau ku ai kun gane tafiyar ai ku yawa wato madalla so za mu dawo ana shirye-shiryen Ramadan to kaga mu sai za mu sake dawa karatu kuma zan takura ku nima zan dan takuru da haka ku bar mu in mun dawo sai mu zo kuma mu ci gaba da shirin a dira kuma a ramadan insha Allah ta'ala amin sun amin so muna buƙatar addu'ar ku kuma mu ma za mu muku addu'a da izinin Allah muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu aiki karbabbe Allah kuma kuma ku taya na addu'a da mahaifiyata za mu je in Allah ya yarda eh Allah ya bani nasara ta samu sauki kuma na biya mata za mu je za mu sauki umara tare da ita kafin kuma Allah ya bamu yanayi da za mu je ta aikin hajji insha Allah ta'ala sa samu addu'a Allah ya ba wannan dattijuwa karfin jiki da lafiyar yin wannan aiki ya kuma sa ya zama karɓaɓɓe a gare mu da ita gabaki ɗaya Allah kuma ya sa mu lafiya mu gama lafiya hada huwa ma indiyo billahi tawfiqi wassalamu alaikum warahmatullahi komanda bismillah akwai na oke a kira sallah ko bismillah na ribannya mau karena memang Ina mana mau ketemu ya? Eh, coba tidak ada guru mah. Saya mau karena memang saya mau ada.